ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
umarnin da Allah mai kuma da kuka yi ba mutane gabanin su ji tsoron Allah su ji tsoron Allah da wani Allah wani shi ne mahalicin su sannan mun dauki me fasara rabu a Qur'ani rab yana zuwa da ma'anar mahalici haka Allah ne ya fara mutane fasara shi sannan kuma mun yi magana akan mu ji tsoron Allah wajen zumunta misalar ta zumunta domin sadar da zumunta al'amari ne da Allah ya ce mu tsoron Allah kada mu yake shi wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham ce wattaqul arham Allah taqta'uhu ku bi tsoron zumunta kada ku yanke ta domin zumunta ta kasance tana rataye da al'ashin Allah tana cewa man wasalani wasalahu Allah wa man qata'ani qata'ahu Allah duk wanda ya sadar da ni Allah ya sadar da shi duk wanda ya yanke ni Allah ya yanke shi a cikin hadisin Abdurrahman bin Auf yace ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah bai rima da kuka ya fara cikin hadisin Qudusi ana Allah wa ana Rahman Allah shine Allah kuma shine Ar-Rahman khalaqtu ar-rahima wa shaqaqtu laha ismaha wa shaqaqtu laha isman min ismi sai Allah ya tsaro sunan zumunta daga sunan shi sunan shi ar-rahman sannan zumunta kuma ar-rahim to sai Allah bai kuma da baka yake cewa man wasalaha wasaltuhu duk wanda ya sadar da zumunta in sadar da shi wa man qata'aha qata'tuhu duk wanda yake zumunta Allah ya yanke shi yanzu addu'o'in kashi biyu ne alƙawarin Allah sannan kuma ita addu'an ne addu'an da zumunta take yi man wasalani wasalallah wa man qata'ani qata'allah da kuma alƙawarin Allah man wasalaha wasaltuhu duk wanda ya sadar da ita Allah ya sadar da shi wa man qata'aha qata'tuhu to sannan sadar da zumunta akwai kalloli kamar guda goma da muka karanta sadar da zumunta sababi ne na shiga aljanna domin ulul albab Allah ya fata su innama yatadhakkaru ulul albab alladhina yufuna bi ahdi Allah wa la yaquluna al-mithaq walladhina yasiluna ma amara Allah bihi an yusala wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'a al-hisab suna yin aljanna na biyu sadar da zumunta imani duk wanda ya imani da Allah da ranar karshe ya sadar da zumuntan shi abu na uku kana so Allah ya sadar da kai to ka sadar da zumunta duniyar ka da lahira ka sai Allah ya sadar da kai abu na hudu in kana sadar da zumunta sai Allah ya kaunace ka abu na biyar sadar da zumunta ita ce da aka tafi kawo lada kusa kusa abu na shida sadar da zumunta yana daga cikin mafificin aiki gurin Allah banda imani sai sadar da zumunta abu na bakwai sadar da zumunta ta dalilin shi Allah mai girma da kuka yana kankare wa bawan shi kurakuren shi kamar yadda wasu hadisin Abdullahi bin Umar wani mutum ya magurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya Rasulullah inni asabtu dhanban azima na fada cikin wani babban laifi shin Allah zai gafarta mu shi yana da tuba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mahaifiyarka tana nan sai ce a ki to ɗin uwar mahaifiyarka tana nan ce ce to ka je ka sadar mata je ka mata biyayya kaga ke da sadar zumunta kan karin zunubai zunubai ne abu na takwas sadar zumunta hanya ce ta samun arziki man ahabba an yusadda lahu fi rizqihi wa yusa'a lahu fi atharihi falyasir rahimahu abu na tara in kai sadaka ga wanda yake danginka dan uwanka to kana da lada biyu lada mai da mai ka sadar da zumunta kuma kai sadaka sannan abu na tara shi ne wadanda tara na goma sadar da zumunta tana rayar da gidan daji sannan kuma rashin sadar da zumunta bala'i ne ƙarshen ƙarshe mutum ba zai shiga aljanna ba la yaqulu jannata qati'un duk mai sadar da zumunta ba zai shiga aljanna to ta yaya ake samu a sadar da zumunta menene farkon sadar da zumunta menene tushen sadar da zumunta asalin tushen zumunta shi ne aure ke to sannan shi auren mai tushen shi menene tushen aure a bani labari menene tushen aure shine ka gani kana so to shi kuma mai tushen shi sai ka mika al'amari wurin Allah ta ka ganta ta fada zuciyarka hmm to sai ya yi to kai kokari ka cire san sai ka mika wurin Allah sai kai raka'a biyu idan haba ahlukum bil amri kafin a ce za a yi maganar kai sadaki ke domin Allah ya ce mana wa atun misana sadaqati inna nihla to kafin a kai wannan matakin matattakala za ta ka yaya manzon Allah ya karantar da mu shine na farko idan haba ahlukum bil amri falyarka rak'atayn min ghairi al fariida thumma liyaqul Allahumma inni astakhiruka bi ilmik sai kai istikara ke ka ganta ta fada zuciyarka ka ganta ta makale a zuciyarka ka ganta ta burge ka to sai ka yaya sai ka fara magana da ita sai ka istikhara raka'a biyu ba na farilla ba sai kai addu'a Allahumma inni astaghiruka bi ilmik wa astaqdiruka bi qudratik wa as'aluka min fadlika al-'azim fa innaka taqdir wa la aqdir wa ta'lam wa la a'lam wa anta 'allamul ghuyub to sai ka kawo sunanta اللهم إن كنت تعلم أن خدمتي للعبيد اللهم إن كنت تعلم أن خدمتي لدينه اللهم إن كنت تعلم أن خدمتي لحفصة اللهم إن كنت تعلم أن خدمتي لفلان سكك سنته خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقلوه لي ويسره لي ثم بارك لي فيه in neman da zan wacce alkhairi ne a cikin addini na Allahumma in kunta ta'lamu anna khidmati li fulana khairun li fi dini addini na wa ma'ashi da rayuwata wa aqibati amri da karshen al'amari na tufaddilu li ya Allah ka kaddata mashi wa yassirhu li ya Allah ka sauƙaƙe mu duka akwatunan da ake bayar wanda yake samu ka same shi da sauƙi da idin Allah domin gora suna shan wahala kafin kaɗa wannan akwatin akwatin guda hudu su zuwa biyar da ɗan wannan ɗan jakar da ake rikewa akwai wahala ko musamman aka samu gashi yawanci babur ake yi aka kafin kaɗa wannan kudin sai ka sha wahala sosai shekara ko shekara ko kana ta wahala to ya Allah in kai wannan kuma ka samu Allah ya sauka ke maka ba shi mata biyu shi ke nan ka gama da shi ya kake gani shi wancan bai isi kara ba sai wata kubira ba kama kai ka fara baka tara ko sisi ba faqdurhu li wa yassirhu li thumma barik li fihi sai ka samu Allah ya saka ge maka shi wata uku kai ka samu ka fara kaya wa in kunta ta'lamu anna hadha al-amra in kuma al'amarin nan ya Allah wannan ne da nake nema wannan da nake neman ta dinnan in ya zama sharri ne gare ni أعدينا في ديني ومعاشي كرايواتا وعاقبة أمري لا تتمك التدنيا يا الله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضي به وأنا الأمر كله كنا كافر أجيب قلبي صداك وسنة ذاك نبيزني قرم ولينتا yana yi wakaji labarin ta ne baka ganta ba ko kuma ta kasance tana sanya niƙami tana rufe mai fuskanta to kaga ka ganta kamar dodo dodo aka ba gane fara ce ko baka ya hancin ta dogo ne ko za ya hancin yake ya ya goshin yake baka sani ba ya idan ta yake dara dara ne ko ya ya baka gane ba ne to kaga dole sai ka nemi izini a gurin waliyinta ce ina so a mun izini zan yi magana da wacce a wa lokacin ya halatta daga fuskanta ita ma ya halatta daga fuskanta ta ɗaga wannan niƙabin da ta sa sai ka ga ita wace ce yaya take annabar ku ilaiha to sannan wajen kuma kada ka kuskura ka keɓanta daga kai sai ita yana daga cikin kurakuran da muke yi la yaqulwanna rajulun bi imra'atin illa ma'a bi mahramin kar a taɓa samun wani namiji ya keɓanta da wata mace su kawai sai tare da maharrami kamar da da suke yi in an zo ta mutu za ta kama wani kanin ta ko wani nata dai su yi sadakkar ka kuskura ka zauna kusa da ita irin tarin da ake yanzu na fusara nuka mu a can suna cewa ya nuka sai a zo a banne ba ga shi ga ta jikin shi yana taɓa jikin ta haram ya an yi ƙa'ana fi rasi a hadikun bi makhidin min hadidin khairun lahu min an yamassa mar'atan la tahillu lahu mutum ya taɓa macen da tabbata halatta gare shi ba to a soka mai allura a kan shi ya mutu kenan shi ya kuma alkhairi da ya taɓa macen da bata halatta gare shi ba da fatan samari ana ji yan mata su ma suna ji mutum ya taɓa macen da bata halatta gare shi ba to a soka mai allura a kayan mutu shi ya kuma alkhairi to daman ka ganta ta burge ka me ya burge ta me ya burge ka a jikinta to babban abin shine zama addininta annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin Abu Hurairah yake cewa tun kafin mar'atu li arba'in ana auren mace dan abubuwa hudu kafin zo mu bada sadaki ke mu san akan asasin da za mu bada sadaki limaliha ana bada sadaki a yi aure dan ita hajiya ce Hmm? tana da kuɗi wali hasabiha ko dan babanta wani ne babanta komishina ne babanta minista ne babanta wani ne to kai ma sai ka aure ta dan me kai ma ka shiga cikin gwamnati dama ba ka da aiki kana nema to babanta wani ne da dalilin Allah kana auren ɗan shi ko kanwan shi a za ma hanya ko ko ya kake gani wani jamaliha za ka yi auren ta wajen kyanta tana da farin fata masha Allah kai ja kake so mata ja doguwa mai dogon hanci to sannan ana auren mace dan addininta wani diniha dan addininta Allah sallallahu alaihi wasallam fakkar bi zati dini ta ribata da karbauta da ma'abociyar addini kaga wannan shine asasi kenan kafin abu a bada sadaki ko to daga cikin wanda zaka aura din ana so ya kasance tana son ka in ka je kai magana sai aka baka hadin kai amma dalla ma dalla ustazu ne a tafsirin nan ma shi ke jan baki a wawa kaga shikenan mabucin addini kuma tana saka amma ka ce shi ne ke jin tafsiri ce da Allah wannan ni ni ni tafsiri zan ci kaga nan mata bada ruwahi ba ka ce gashi nan ya zo fa yana sallama ce waye ni da Allah ko wannan mai jin tafsiri wa da Allah wannan mai wai mai tafsiri na wa shi ne mai wai ke kuti ba na da kai bacci musa dinga maka kaulani kaga yanzu ba a san ka kenan don an nuna ba a san ka shikenan sai ka ja baya annabi sallallahu alaihi wasallam yace tazawwaju waluda waluda wa aure matan da suke san ku kuma kuke san su kana cewa za a tilasta ta lalle lalle saboda shi ne wani lalle lalle sai ta aure shi a in ba ta so shikenan kuma aure da take haihuwa sai a duba babata ita kadai ce a gurin babata ko su nawa ne daga nan za a ba wai za ba wai za a yi testing ba ba kamar da suke wasu an yi zira kafin a hudu billah za a tuba baban ne da yan wata sannan kuma karka kuskura ka neme ta cikin gidda in ya zama an sake ta ne ko kuma mijinta ya rasu kana kuskura neme ta cikin gidda sai ta kara iddanta to sannan kuma har yanzu in an tabbata shi mai addini ne ita ma mai addini to kada a ja lokaci yana daga cikin shirman da muke yi ban san ina muka samu wannan ba in dai amince har an ce kawo sadaki to me za a jira idza ataakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fi fazawiju fa annabi sallallahu alaihi wasallam fa fazawiju bi zawji bi zawji ko auren mai duk wanda yazo yana neman aure a gurin ku sai kuka amince ma mai dabi'un shi da addinin shi to ku zawji ko auren mai mu duba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da mu makaranta shi ba Allah ce wa atun nisa sadaqatihin da nihila a bada sadaki wannan yana nuna dole dole ne sai an bada sadaki to in za a yi sadaka yi aure ba auren sadaka kenan dole sai ka kawo na abu akwai matan da ta zo da kanta gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce ya rasulullah jitu ahabu daga nafsi ya rasulullah na kawo kai na kyauta ne gare ka Allah sallallahu alaihi wasallam daga kai ya kalle ta sai ya kalle ta sama da kasa sai sun fi da kai shi to an ga an dade ya kan sallallahu alaihi wasallam bai ce komai ba sai wani sahabi ya tashi ya rasulullah in lam yakul laka biha haja fazawwijniha ya rasul shine mijin amma yanzu kuma sai zama wali je ka kawo na sahabu ya je laliba ya laliba ba komai ya dawo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam ce wallahi bai samu komai ba annabi sallallahu alaihi wasallam ce je ka gurin iyalanka gidanku ko za ka samu wani abu ya je laliba ya laliba bai samu ba a'a kuma wani aure zai yi annabi sallallahu alaihi wasallam ce to koda khatam min hadid zobe na bakin karfe je ka kawo shi yaje laliba laliba shi ma bai samu ba to annabi sallallahu alaihi wasallam shi yake cewa to ya za a yi kenan ce wallahi ya rasulullah abin da nake da shi kawai a duniyar nan shine kwarjalle na kwarjalle kamar zani kenan kawai da mutum zai daura shi kenan abin da yake da shi mai ba da rahoton shine sahal bunu sa'ad sa'idi ya ce ma nuhuri da dukiyar shi kawai nan duniyar shi ne wannan kwarjallar ya ce tara sallallahu tun da abin ya ci tara sai ba ta rabi mana ni na da rabi ita tana da rabi shi ne sadaki sannan sa ce a in ka sa to zai zama ba ta da komai ke in ita kuma ta sa zai zama sarara za ka zauna kenan kamar sahabin ya ɗeba safani ya zauna ya daɗe ya daɗe ya tashi zai tafi tun da abin ya ci tara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya gani shi da tafi a kira mai shi ku zo zo zo sai ya tambaye shi me ka haddace na Qur'ani yace ya haddace sura kaza da kaza da kaza sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce zawwashtukaha bima ma'aka min al-Qur'an na aurar maka da ita da abin da ka haddace na Qur'ani to kaga wannan neman auren da daura shi duka a kwana nawa ne aka yi shi zahiri riwayar ka ba lokaci ɗaya ne ya rasulullah in ba ka da bukata ka auren mace je ka kawo to ya fita ya laliba ya laliba bai samu har zuwa ƙarshen kisan dai na auren maka da ita da abin da ka haddace na qur'ani zahiri duka kwana ɗaya ne ake nan da neman da ɗaurin auren gaba ɗaya to kaga kafin a zo ba da sadaki la shakka irin wannan mukaddima din muna da bukatar shi ga wata kisa da na rubuta ta na kwakauta daga cikin siyar alamin nubala na imamu zahabi a tarjaman abdullahi bin umar tarjama na 267 a ƙaba'atu darin hadith alƙahira a mujalladi na hudu shafi na 321 alhafin ibn alhafin imamu zahabi ya kawo wannan kisan da isnadin shi قال أخبرنا أحمد بن سلامة عن أبي المكارم التيمي أخبرنا أبو علي أخبرنا أبو معين حدثنا محمد ابن أحمد ابن الحسن ابن الحسن حدثنا بشر بن موسى حدثنا أبو عبد الرحمن المقري حدثنا حرملة قال حدثني أبو الأسود سمع عروة يقول يجي عروة بن الزبير شيني من إمام أوران waye sunan shi Urwatu ibn Zubair yace khatabtu ila ibn Umar ibnatahu wa nahnu fi at-tawaf ni ne muna cikin tawafi a Makka kenan inji Umar kenan sai lallaba gurin Abdullahi ibn Umar sai ne mi yar shi ya ne mi yarwa Abdullahi ibn Umar suna tawafi sai dan lallaba gurin Abdullahi ibn Umar sai inda za ba ni izinin sauda mana ina kaunar sauda da aure fasakata falam yujibni bi kalima ibnu umar ya shiru bi amsa mai ba mana yanzu sirki ne je gurin wa kenan me nema ya je gurin sirkin shi yana nema aure da kanshi mu haka muke yi in ka je haka za a amsa maka za a ce ka yi rashin kunya to amma yanzu ga su yadda magabata suke yi kaga ana cikin dawabi shi ya lallaba sai ma abdullahi bin umar cewa ya ga shi yana bukatar auren mai shi kuma ibn umar ya shigo fa qultu to shi ubo yake cewa law radiya la ajabani wallahi la uradihu bi kalima inda ya yadda wallahi to da ya mun magana tunda bai yi shiru mana bai yadda ba kenan sai ce to tunda haka ne ba sake mai magana to sai ya ce fa qaddara lahu annahu sadara lil madina qabli sai aka kaddara aka kaddarta cewa ya riga ni zuwa Madina da muka gama aikin haji Ibn Umar ya riga shi zuwa garin Madina thumma qadimtu daga baya sai kuma yanzu ya ce fa dakhaltul masjida fa dakhaltul masjida rasul sallallahu alaihi wasallam da nazo sai na shiga masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai na ga ibnu Umar fa sallamtu alaihi sai na mai sallama wa addaitu ilayhi haqqahu na bashi hakkin shi farahaba bi ya maraba da zuwa sai ce mata kadimta yaushe ka zo ne sai ce al'an yanzu yanzu nan zuwa nake da sai fara mai magana ce a kun ta zakarta ni sauda wa na nufi tawa sai ibn umar ya dawo mai da magana ka ambata mun wai kana son sauda lokacin kuma ina dawabi na takhayallah baina a'yunina kuma muna ganin Allah ne tsakankan idanun muna ganawa da Allah kuma ka kawo magana ta sauda wa kunta qadiran an talqani fi ghairi dhalika al-mawqif kuma kana da iko ai ka same ni ba a wannan gurin ba kana da iko ka same ni a masauki ai me yasa baka je ba mana dan mai fada da irin na sirki ne haka fa qultu shi yau ko yake cewa kana amran qadara ani ka sa ka asan mutum yana magana na dan sassake ai asan al'amarin ne Allah ka Allah ya kaddara to ibnu umar yace a fa ma ra'yuka al'an fa ma ra'yuka al'an to me me ra'yuka a daura ma auren yanzu yanzu nan shine na gaya maka asir alamin nubala littafi ne da duk duniya an san littafin a tarjama abdullahi ibn umar tarjama na